أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma bari yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan dake unguwar Hamudu Kafi bypass a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al-allama al-sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci namu a wannan lokaci kuma a daidai wannan yini yau mana yini laraba wanda ya daidai da 29 ga watan 11 musulunci watan zulqida yau hijira na da shekara 1443 daidai da 29 dai ga watan 6 miladiya 2022 muna yi wa juna mu fatan alkhairi da kasancewa cikin ni'imar Allah da rahamarsa da jin kansa masu bibiya idan ba su manta ba muna cikin inda malam yake karanta mana alhai'a alqawliya lil jalsa baina sajdatayn irin abubuwan da ya kamata masallaci ya faɗi a yayin da ya ɗago daga sujada na farko zai koma ta biyu aljalisa bai na sajidatai irin abin da ya tabbata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karanta mun fara wannan gaba ba mu je ko ina ba lokaci ya ci mana za mu tashi farkon shafi na 131 wannan kuma shi ne darasinmu na 53 a wannan littafi insha Allah kafin mu fara darasi a musan muna boda ta ƙarshen wata na musulunci daya daga cikin watanni masu alfarma ashhurul hurum watanni hudu masu alfarma kamar yadda qur'ani ya faɗa akwai shi zulqida wanda muke cikin sa yanzu akwai zulhijja akwai almuharram akwai daya a can baya shine rajab salasun mutawaliyatun wa rajabun mudar guda uku suna jeri tun daga zulqida zulhijja almuharram suna cikin arbatun huru watanni hudu masu alfarma kamar yadda ƙur'ani ya faɗa a shari'a tana keɓance wa'ansu lokuta domin a yi wa Allah ta'ala wata bauta da yake so a yi masa a wannan yanayi musamman wannan wata da za mu shiga na goma sha biyu ta wata ne wanda akwai faralloli da alkhairai masu yawa da shari'a ta tabbatar da su a cikinsa na farko da ya goma watan gaba ɗayensu farkon goma watan kwanaki goma na farko to kwanuka ne wanda suke da ɗimbin albarka da daraja wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ce masu a afdalu ayyamin duniya su ne kwanuka da suka fi kowane kwanuka daraja a kwanukan shekara gaba ɗaya daga yini dai daga daga keti abin hudowa rana ko kuma ketawan alfijir zuwa faduwa rana waɗannan kwanaki goma na farkon wannan wata da ke gabanmu ba wanda ya kai su daraja da kima ayyuka a jikinsu suna da farala ƙwarai da gaske idan ka koma ga ramadanu goma ƙarshen ramadan su kuma dararen ne daga faduwa rana zuwa ketawan alfijir su dararen ne suke da daraja da kima kamar da dinnarsu ya tabbatar da wannan akwai ibada ta layya da ake yi a goma ga wata mai kamawa a yi idi a yi lahiya duk a rana ɗaya su kuma can allazai suna san suna jamra suna ɗawafi na ɗawaful ifada da kuma aski da abin da ya kama da wani duk a rana ɗaya ake yi wani ayyuka to shari'a ta ce duwanda yake da ikon zai yi layya Allah ya hori masa iya da dabba su tun yanzu ya kama ya daure ko iya da kyakkyawan zato zai yi to ana so daga zarar wannan wata ya kama kada ya yanke farce kada ya aski kada ya gyaran fuska duk wani gashi na jikinsa da farce ba a so ya gusar da shi matuƙar in iya da yakon yin layya sai har an yi sallah a ranar sallah kuma an ba shi dama ya abin da zai saboda haka nake kira ga 'yan uwa wanda Allah ta'ala ya hore musu abin lahiya to yau dai kusan muna kwana yini na ƙarshe a watan tunda yau 29 akwai yiwuwar a ga wata yau idan kuma ba a gan shi ba akwai yiwuwar lissafin ya cika gobe sau daga duwanda yake da dama zai layya to tun a wannan daren na yau ya je ya samu dama ya yi aski ya yanke farcensa domin layyar wanda ya bar gashi da farce bai yanke ba tsawon kwanaki goma nan to ta fi daraja ta fi lada a kan wanda ya aski ko yankan farce a cikin wannan kwanaki guda goma an fahimci wannan a sunna ce mai ƙarfi manzan Allah ya yi kuma ya umarta a yi amma ba ta cikin wajibat ba za a ce in ba yi ba akwai alhaki a ɗoriyar lada ne wanda ladan na kuma kullum shi ake farauta a nema a samu an fahimta to abu ne wanda za ka iya yi in ka sa kan gaba wani abu ne da shakura za ka iya zuwa ka yi aski a yanzu nan yankan farce ko matar ka ta yi ma ya ka samu riza an kuma kai goro ne ya ka samu riza an fahimta to ala ta hali duk wanda zai gaggauta yi a wannan daren yana da mahimmanci matukar iya da ikon zai laye ko iya da kyakkyawan tsammanin zai laye din Allah ta'ala ya karba mana waɗanda suke da itan Allah ya musu albarka sa musu albarka ciki waɗanda kuma babu Allah ta'ala ya hore musu Allah ya hore kowane musulmi wannan ibada wanda ake sa ran karɓar ta agun Allah subhanahu wataala kamar yadda na faɗa muna shafi na 131 kuma malam da yana mana magana kan jalsa baina sajdatain alhaya qawliya aka ce haya qawliya kamar tasbihat da azkar da shi ma'aikin Allah yayi ko ya bada doka ayi a wannan zama da ake tsakanin sujadan farko da sujada ta biyu a kullum abin da ya kamata mu gane shine wannan zama iya shan wahala a gun wa'ansu masallatan wa'ansu ma kamar haɗe suke yi da sujadar ba don iya ɗaguwa kawai zai iya komawa kuma a kullum muna faɗa cewa duk abin da yake da tasbihi a kansa to gaba ne tunda har ma'aikin Allah ya koyi da tasbihat a cikin wannan zaman to gaba ne sosai idan ka cinye shi da ganganto akwai matsala ka cinye wata gabar wanda baka yi da ita yadda ake so a cikin sallah ba malik cewa fal jawabu ala zalika kamar tambaya akai karshen darasin mu da ya wuce fa in qulta can bayan kenan kaifa yufridu al imamu damir ya za a yi neman ya kadaita damiri ya ce rabbi gifirli warhamni wahdini wa jibirni wa afini wa rizqni duk wannan iya dayan tadmirin ne an gane ko ifradu damir kenan Allah ka ji kana kamin rahama ka shiryar da ni ka dora ni ka bani lafiya kamin arziki duk wannan damirin na mutum ɗaya ne kuma yake cewa ta yaya liman zai dayan tadmiri kuma an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ya ummanna ahadukum kaɗayenku ya limanci mutane faye kusu nafsahu biddu'a'i ya keɓance kansa da addu'a dunahu kuma bayansu faman fa'ala faƙaɗi kanahu duwanda ya aikata irin wannan to kamar ya ha'ice su an fahimta ta wanda shi ne ƙarshen darasinmu na makon da ya gabata wannan kamar a wata warwara ce ma yake so yi mana ta ilimi tun daga wancan hadisi da ya kawo duwan da ɗayanta da miri a matsayinsa na liman cikin addu'a to kamar ya hayanci mamusa kuma nan ga abin da manzan Allah ya koyar kamar ifradu da mir ɗin ne rabbi gifirli wa rahamni wa afini wa jibirni wa rizukuni wa adini to kaga yana da buƙatar a samu warwara wanda za ta fi da mutane daga cikin wannan shubu haɗin shi yake cewa jawabi akan wannan an hazar du'a yu'ammin alaihi ma'amun yu'ammin yu'ammin alaihi ma'amun fa innal imam idza afradahu yakunu qad khana al ma'amumina amsar shine wannan addu'a yu- yu- ah, yu'ammin alaihil ma'amum yu'ammin alaihil ma'amum shi ma mamu an an amince masa ya karanta ta shari'a ta bashi doka ya karanta ba siliman din kawai ba fa innal imam shi liman iza afradahu idan har ya keɓance kansa ɗin ya sa da miri shi kaɗai ma'ana a watar wannan addu'ar ba wannan ba kamar addu'ar da ake a a alƙunutu kenan an fahimta addu'ar da liman zai karanta a alƙunuti kaga a lokacin mamu amin za su ke cewa ta wajibi ne dinga sa da mirul jam an gane ku rabbana gafir lana wal ikiwayi na lazina sabakuna bil iman da sauransu amma kar ce allahumma gafirli idan liman ya aikata ka cikin addu'a wanda aka ce mamu ya ce amin to kusan shi ne abinda ma'aikin Allah ke kamar limamin ya so ya haici mamunsa amma ita wannan addu'a da ake karanta tsakanin sujada guda biyu kai za ka yi liman zai yi mamu zai liman zai yi kowa zai yi tasa an fahimci wannan? to misali du'a ulkanut kamar addu'ar da ake ta alkunut wannan mamu abin zai ce limamin ka ba zai ke karanta alkunut ma kana karantawa bai yi ba tunda ma'aikin Allah iya karantawa sabai suna amin to shi maliman iya karantawa mamun suna amin to a addu'a ta alqunut to bai shi yiwa a ce kana kana kadaita dabiri rabbi gifirli hidi rabbana gafir lana an fahimta warhamni sai dai ce warhamna an gane ko wahadini wahadina misali ka dinga sa damiri da jami'i tunda da kai da mamu duk abu da kuke yi amma ita wannan kai kana naka ma mu iya nashi fahimtu haka nan masubuki da aka fara sallah baya da shi ma zai yi haka nan mai sallah shi kadai shi ma zai yi misal du'aul qanut allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hasan bin ali radiyallahu anhuma ita waccan addu'a ta al-qunut manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da jikansa ɗaya daga cikin jikokinsa sayyidina al-hasan dan gidan sayyidina ali radiyallahu anhu bi sigatil ifrat da siga ta mutum ya yi shi kadai sigatul ifrat allahumma ihdini fi man hadaita allah ka shirya da ni cikin wanda ka shirya ka shirya da ni cikin wanda ka shirya an fahimta falau qala al imam allahumma ihdini fi man hadaita yakunu hadha kiyanatan li'anna al ma'mum sayqulu amin maliki to irin addu'a ta al kamar wannan idan liman ya ce Allahumma ihdini fi man hadaita ya ɗayanta da mirin Allah shiryar da ni cikin waɗanda ka shirya mamu suka ce amin to ya kunu kiyana lil ma'amu kamar ya haici mamu ɗin an fahimta wal imamul ana da ali nafsihi wa tarakal ma'amumina a lokacin liman yayi addu'a shi kadai ya bar mamu kuma to mai tambaya zai ce ya aka ko manzon Allah ya koya jikansa wannan to ya koya masa ne a matsayin alƙunutun da yake shi kaɗai da daddare ba iya jagoranci ba an fahimci wannan manzan Allah ya kuya sayid na alhassan wannan alƙunɗin shi kaɗai irin ijtihadin da mutum yake shi kaɗai wajen nafil filin dare da alƙunu da da wutiri to shi manzan Allah ya kuya jikansa an fahimta amma har ma'aikin Allah ya koma ga Allah sayid na alhassan bai limanci ba iya ma ƙaramin yaro ne ai iya ƙaramin yaro bai limanci al'umma ba har mazan Allah ya koma ga duniya ya koma lahira kai to kun ga wannan koda wani zai kawo wannan shubha din sai ka ce ai manzan Allah bai koya wa alhassan ba a matsayinsa na liman a matsayinsa ya koya masa ya dinga ijtihadi shi kadai irin yanda bayin Allah na kore suke yi ya dinga karanta wannan idan zai wutirinsa da daddare shi kadai amma idan al'umma zai jagoranta kuma jam'i zai dinga sa wajen addu'o'i shi ina ba ta fahimci wannan izan fakila kafal ya ƙul allahumma allahumma ihdina fi man hadaita idan jami'i zaka yi a matsayin ka dali man zaka jagoranci al'umma ka karanta wannan addu'ar al'unutu to ka ce Allah ka shiryar da mu kaga ihdina ba ihdini ba an fahimta fi man hadaita cikin waɗanda kai shirya fala ya kusa nafsuhu bi du'a liman ba zai ke ba zai kebance kansa da yin addu'a ba dunal ma'amumina kuma bayan mamu fi du'a'i yu'ammin alayhi al-ma'mum a cikin addu'ar da mamu za su ce amin an fahimta koda wannan din ce a yanzu kai kadai zaka yi alqunuti a gidanka to ba za ka sa da mirin jami'i ba domin kai kaɗai kake yi amma in Allah ya sa jarrabawa ta haukan kai liman ne kuma za ka yi alƙunutu to dole ka sa da mirin jami'i a ciki an gane wani da ke ko amma ko kai kaɗai ko a yau za ka yi wutiri kuma za ka yi alƙunutu cikin wutirin idan ka zo karanta wani ifrad za ka yi kai kaɗai kake kuma kai kaɗai kake wa Allah roƙon amma in al'umma za ka jagoranta ta za ka sa da mirin jami'i ina ba ta an fahimci wannan shi ne ce duk alƙunutun da liman zai ma musu ce amin to shi ne aka ce ya sa damirul jam'i kar ya sa ifradi idan ya sa damirul mufrat kamar shi kaɗai yake roƙon kuma suna taya shi da cewa amin an fahimta amma idan jam'i yake da shi da su duka sun yi ga cikin addu'a kuma suna cewa amin akan Allah ya karɓa musu gaba ɗaya ina fata an fahimci wannan sai malik ke cewa lau qala qa'il da dai a ce wani mai magana zai ce da al'imam ya kulu ka kyale liman ya ce allawa ma'ihidini fi man hadaita wane kulu lilma'amumi kul wa ana mithluka idan liman ya ce allawa ma'ihidini fi man hadaita sai mamu ya ce wa ana mithluka kamar nima kwatankwacin abin da ka roƙa to la ya sai haza an ana bai inganta ba bai inganta ba mazan allah da sabai ba su yi wannan ba an fahimta ke dai liman ya sa da mirul jam imamu suna cewa amin li'an al-ma'amum al-mashru'u fi haqqi an yaqula amin idan liman iya al-qunuti abin da yake haƙi akan mamu ya ce amin bai ba zai ce wa ana misluka ba sai ya ce amin fala budda min siga takunu shamila lil-imami wal-ma'mum wajibi ne liman ya dauko siga da za ta game da shi da mamunsa cikin wani addu'a din rawa abu da'ud an ibini abbasin radiyallahu anhuma akwai hadisi da imam abu da'ud ya fito da shi daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ta'ala kare da shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa bainas sajadataini tsakanin sujada guda biyu Allahumma ghfirli warhamni wa'atini wahdini warzuqni Allah kai min gafara Allah kai min rahma Allah ka bani lafiya Allah ka shiryar da ni Allah kai min arziki Abdullahi dan Abbas ya ce ya ji manzon Allah iya wannan bainas sajidataini tsakanin sujada guda biyu warawa min hadisi Khuzaifa Khuzaifa bin al-Yaman kenan radiyallahu anhu akwai hadisin Khuzaifa Allah ta'ala ya kare da shi annahu kana yaqul yace ya ji manzon Allah yana cewa rabbi gafirli rabbi gafirli ya taƙaita a rabu gifirli rabu gifirli an fahimta ko kai wannan ɗin kowance kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata rabu gifirli warhamni wa afini wa hadini wa rizquni wa jibirni ko ka taƙaito rabu gifirli rabu gifirli rabu gifirli a tsakanin sujada da sujada fahimtu wali ahmad an ibn abbas daga daga ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a kenan daga shi kuma daga sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ba allah ta'ala ya kare da su rabbi gifirli warhamni warfa'ani warzuqni wahdini zada fi riwayatin wajburni akwai wata riwaya daga gun dan abbas allah ta'ala ya kare da su yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa tsakanin sujjada nan guda biyu iya cewa rabbi gifirli Allah ka yi min gafara warhamni Allah ka ji kana warfa'ani Allah ka ɗaukaka darajata warzuqni Allah ka yi min arziki wahadini Allah ka shiryar da ni zada fi ruwaya an samu ƙari a wata ruwayar wajiburni ya Allah ka ɗora ni mana inda na gaza ya Allah ka cika min rabbi gifirli al-maghfirah tatadamman talabu shay'ain ita kalmar gafara wanda ita ce sinadarin neman gafara an fahimta gafara aka samu istaghfara aka samu rabbi firli an fahimta to asalin kalmar gafara din tana nufin kamar irin helmet din kamar hular kwano wata abu da za ta baka kariya ko silke ko wani abin da za ka sa shi in an harbo wani makami ba zai taɓa jikinka ba shi ne gafara daga almigifar an gane ko to shi ma la yace idan ka ce rabbi gafirli ya Allah imin gafara ina roƙonka gafara to sai malik ce ta tazamman talabu shay'ai idan ka furta wannan kalma to abu biyu kake roƙo a gun Allah abu biyu ne as-sitru wat tajawuz idan ka ce rabbi gifirli kana cewa Allah ya suturta ka ma'ana Allah ya ɓoye wannan laifin da kai masa tun da ka riga ka yi kana neman gafararsa to kamar kana Allah ka ɓoye laifin na karo kowa ya gani in ba kai ba an fahimta kuma hadisi ya tabbata cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daga cikin bayin Allah wanda Allah ta'ala ya musu rahama zai ba su aljanna Allah ta'ala ya samu na cikin su idan shidan ya yaudari wani daga cikinsu ya yi laifi a duniya amma ya haƙuya kun san matsala ce a ce mutum iya bayyana zanubi zanubin da ake bayyana shi a galabiya iya da wahalar tuba an gane ko ba ka tsoron allah ba ka tsoron mutane kira kowa ma ya gan kana yi ba ba da muka ba duk zanubin da ake bayyana shi to ya jama'a iya da wahalar tuba amma a galibiya zunubin da ake yin sa a ɓoye to a galibiya iya da sauƙin tuba a gume shi an fahimta to idan shaidan ya rinjaye wani salihin bawa mumini ya aikata wani laifi a ɓoye ba wanda ya gani daga yi sai Allah shi to idan alkiyama ta yi mazan Allah ke ba da labari cewa shi wannan mumini da ya zunubi a ɓoye a duniya Allah zai kira shi ce wane wane ce labbaika ya rab amsawar ka ya ubangiji sai ya yi hijabi ce wannan laifin nawa ya ce Allah nawa ne na san ni na yi shi a lokaci kaza da kaza da kaza Allah na yi ya ce tun da ka san kayi a duniya ba wanda ya san kayi laifin duk duniya na rufa ma asiri na ɓoye laifin ba wanda ya sani so da a nan ma lahira ba wanda zai sani ga hanya na tafi aljanna an fahimci wannan to kaga wani iya cikin wani abu da zai iya zama sauƙi-sauƙi akan wanda yake zunubi a ɓoye neman gafaran Allah subhanahu wataala akan wanda yake bayyana zunubi ƙarra a idan al'umma iya da wahalar tuba to idan ka ce rabbi gifirli kana neman asitir duk laifin da kai to kana roƙon Allah ya sitirta laifin kar ko ai gani tunda liddin laifin da Allah ya koye shi to wata mala'ikan da zai rubuta alhakin ma Allah ba zai ba shi dama ya gani ba an fahimta hatta mala'ika mai rubuta zunubi to in Allah ya koye ma laifin shi ma ba zai gani shi ba ballanta na rubuta mashi to wannan iya cikin irin roman da ake samu a ƙarƙashin istighfari ka dinga ka yi wa kanka wata ka yi wa kanka wata lazimi ka ɗora kanka na wani wajibi a kullum ka samu lokacin ka dinga istighfar ko da asuba ne ko bayan asuba ne ko da magariba ko da daddare ko da isha'i ya zamto ne kada garin Allah ya waye rana ta fito ta fada baka samu wani lokaci kana yi wani kana yi wa Allah istighfari wani adadi da ka iba wa kanka a kullum ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yana neman gafara Allah a kullun sama da sau 100 a ruwaya cikin bukari rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim manzon Allah iya shi sai maimaita wannan sau 70 zuwa sau 100 shi da aka ce bahi da zunubi ma ko dai bahi da lafiya gun Allah fahimtu to idan ka ce rabbi ghfirli kana balabu shay'a sitir Allah ya ma sitira wa tajawuz kuma Allah ta'ala ya kauda kai daga laifin da kai ya suturce ka kuma ya fi ba li'annaha ma'khuz min al-maghfar ita kalmar gafara ko istighfar ko rabbi gifirli an cirato ta daga al-maghfar al-maghfar ma yal ma yalbisu al-insanu fil qital abinda mutum yake sanyawa yayin yaki ala ra'sihi akan sa yattaqi bihi siham wanda iya kare kibiyoyi wanda kada zai su fasa masa kai wa hadha al-mijfar yahsilu bihi sitir wannan abin da yasa mijfar din to iya jawo masa kariya ya suturta kansa ba za a ganshi ba wasani kuma alwiqaya nabi kuma rigakafi ne ko da an harba ba zai same shi idan rabbi gifirli idan ka ce rabbi gifirli ai istir alayya zunubi kamar kana cewa Allah ka suturta mun laifuka Allah imin sutura Allah gafarta bi hatta la ya tsari alaiha ahadu har ma Allah kada ka yadda wani ɗaya daga cikin mutane ya gani su waka in ba kai ba li'annal insan la yuhibbu an yatsali an nas ala ma fi ala ma fa'alahu min al ma'asi dan adam in dai akwai burbushi imani a zuciyarsa to baya so idan iya aikata laifi ma wani ya gani baya so an gane ko ai ko da masu irin shan sigarin nan ne wani ya ganka sai ya kokarin ya boye ta haka wani ma har ya kokarin ya kona hannunsa baya so ku gani an fahimta to dukkan mutumin da yake da akwai alamun imani a tattare da shi idan iya aikata laifi baya so ya ga mutane suna kallon shi to wannan akwai alamar imani amma duk mutumin da yake aikata laifi ba ruwansa kowa ma ya gani ya ɗauko mace ya zagaye unguwa kowa ya gani ba matarsa ba muharram masa ba iya shan kwaya da wiwi a waje in mace riba ne a gabbainan nasi in waye haka in karɓar cin hanci da rashawa ne a gaban mutane irin wannan zunubin iya da wahalatuwa iya da wahalatuwa an fahimta to shine maliki cewa dan adam musamman wanda ya kai akwai birbishin imani a zuciyarsa la yahibu an yadri annasu alaihi ala ma fa'alahu min al-ma'asi baya so a ce mutane sun leke shi sun ganshi a lokacin da yake aikata sabo wa aidan tujawis anni fala ta'aqibni alaiha abu nabi ko bayan ka boye min laifin ya Allah ka yafe mu yini tajawiz anni ya Allah ka yafe mu fala tuaqibni alaiha Allah kar ka kama ni kaman uba akan shi Allah an fahimci wannan amma qauluka irhamni amma idan kace Allah ka yi min rahama irhamni fa ma'anahu ma'anar irhamni shine qaddir li arrahma Allah ka kaddara min ina cikin wanda za shiga fadin rahamarka a lahira kun san akwai rahamaniya akwai kuma arrahma rahamaniya ita ce umumiya a duniyance baina kalkin lahi a jima'in mu'minihim wa kafirihim an gane ko ita ce faɗin rahamar Allah a duniya da ta shamike kowa kafiri da mumini mutumin kirki da mutumin banza to duka ana cikin ƙarƙashin rahamaniyar Allah an gane wani da ke ko yadda Allah zai ruwa a gonarka mumini haka zai ruwa a gonarsa kafiri misali yadda za ka samu kaza shi ma haka zai samu yadda za ka rayu zaka sha iska ma haka zai sha wannan rahmaniya ke amma rahma ita ce wanda Allah ya keɓance ta sai ga masu imani a lahira duk wanda ba shi da imani to idan ya je lahira ba zai samu rahamar Allah ba amma a duniya zai iya samun rahamaniyan Allah subhanahu wataala to anan maliki cewa idan ka ce warhamni ma'anarsa qaddiri ar-rahma allati biha husulul matlub wa zawalil marhu kamar Allah ka kaddara min ina cikin wanda zaka ji kansu a lahira wanda ita wannan rahama ta lahira allati biha wasulul matlub duk abinda mumini yake nema to ita yake nema ita ce gaya ta neman sa duk abinda zaka yi a ce ka bar wannan haram ne kai wannan koda baka so halal ne wannan wajibi ne wannan sunna ne wannan daɗin lada ne wannan ba a so ka yi wannan kaza duk abin da ya sa kake wannan takatsantsanin ka kauce nan ka je nan to ƙarshen abin da ya aljanna kake so Allah ya baka an fahimta na aljanna da ita ake ne ita ce allati biha husul matlu wanda neman mai nema kanta yake so ya sauka ai na karanta muku a kisar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wancan almajirin mu'azu bin jabal da mu'azu bin jabal yake sallah ya gajiya haka bai jure ba har ya koma gefe yi sallarsa aka ji aka sanar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abin da yi har ake so a zarge shi ma da minafirci sai ya je yake nema ya kare kansa a gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ga dalilai na ga dalilai na an samu tsawon sallah mu'azumin jirahi bai zo da wuri ba ni kuma ina da uzuri ya sa na koma gefe na yi sallata na je ci gaba da uzuri sai mazan Allah ke cato lokacin da kake sallar ka ya kai da me da me ka karanta sai ce kowace raka da na karanta mata fatiya amma abinda kuke a ɓoye nan da kai da ma'azu masu abinda kuke mara ba an gane ko wani musmus da bakin da kuke wallahi ba san abinda kuke cewa ba amma abun ko ina roƙon Allah ta'ala ya bani aljanna ina roƙon Allah ta'ala ya rabani da wuta duk wanda ban gane ba idan na zo ga nake bara Allahumma ba'id minan nar Allahumma adkhilni aljanna duk wanda ban gane ba wannan motsin da kuke da baki idan na zo nan haka nake bara sai manzo Allah ke ce ai mu ma baina haza na tadalla a duk abin da muke mu ma wannan din muke so mu je kansa he shirt code yayi ne an gane ko shi kawai abin ya tafi kansa kan tsaye sai tafi manzo Allah ce duk abin da muke faɗa a koyin da ni da mu'azum mu ce subhanallah mu ce alhamdulillah mu ce rabbi gifirli din duk abin da muke so mu je kansa kenan shine haula haza na tadalla mu ma dukkan wannan din muke kewayawa saboda ka ita rahamar Allah ita ce abin nema a gun kowane mumini ya sa manzan Allah yake cewa ba wanda zai higa aljannar Allah sai Allah ya masa rahama aikinka bai isa shigar da kai aljanna ba a lokacin da ake aikin ma ba a yanzu ba magana ta yawa a lokacin da sahabbai da manzan Allah yake faɗa musu wannan magana mutum ya je yaki ya wuni ko ruwan sha ba zai samu ya sha ba a haɗa ƙarta biyu majiya ƙarfi a ɓarin dibino a ce kowa shi ne abincinsa na wuni amma ba su taɓe wa mazan Allah tawaye ba sun yi aikin an dawo daga yaƙi wa su da jina ne a jikinsu ko gidansu ba su ga mazan Allah ce a wuce wani yaƙin kuma suka wuce sun yi wa mazan Allah ɗa'a sun biyi sun sha wahala yasa Allah ta lake ta laƙar taballahu ala limu'min al-muhajirin wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'atil usra wanda suka bi manzan Allah a lokaci mafi wahala mafi tsanani ga yunwa ga yaƙi ga talauci ga kuncin rayuwa irin wannan rayuwa suka yi ba kuma ga ibada ta dole to amma a lokacin manzan Allah ke ba wanda ya isa aikin sai kai shi aljanna har sai Allah ya lullube shi da rahamarsa yi sahabai suka ce hatta an ta ya rasulullah har kai ya ce hatta ana har ni illa an ta gammade ne lahu bi rahmatihi sai dai in Allah ya lullube da rahama zai shiga aljanna har manzon Allah da yake sallah kafarsa ta kumbura tsabar tsayuwa ya kwashe dare iya tsaye ya karanta bakara ali imran nisa a raka'a daya amma ya ce wallahi aikin sa bi ise kai shi aljanna ba sai Allah ya masa rahama so da kan mune min babi awala mu dinga neman rahamar Allah ko da yaushe akwai wani bawan Allah manzon Allah yake bada labarin sa cewa mutum ne mai yawan ibada mai yawan ibada ta gaske shi ne yake ganin kamar aiko don ibadarsa ma zai samu aljanna shi ɗan ya soya masa wannan yaudarar da aka je lahira sai Allah ya tattaro aikinsa kaf sai aka ɗora shi a mizani za a auna shi sai aka ɗauko ni'ima ta ido da Allah ya masa ido wannan ƙwaya ɗaya ba biyun ba gani da zai cikin sakan ɗaya rufe idan sai aka kwatanta wannan ni'imar da aikin da ya gaba ɗaya sai ni'imar Allah ta ido ɗaya ta rinja aikinsa ido ɗaya ba ko a ba shi ba su suka da waya ba shi ɗaya idon da kallon da ya tun daga tayin har mutuwarsa da jin da ya yi da kunnuwansa da shaƙar da ya yi da hancinsa da maganar da ya yi da bakinsa da iskar da ya shaƙa da abincin da ya ci da ruwan da ya sha da tafiyar da ya yi da zaman lafi da ƙasar allah da ya taka da rumfar allah ta duniya da ya shiga ya zauna duk kowace a sai za a yi ƙeƙe da ƙeƙe sai ya biya allah bai isa ba sai ce allah na yi saranda da rahamarka ya allah da rahamarka sai wannan allah ya ji da kwai aljanna da rahamarka saboda ka muni min babi wala mu dage wajen neman Allah ya mana rahama mu dage kada mu yi sakaci wallahi cikin sallah ne a wata sadaka kai wata ibada kai wani aikin alkhairi kai ka dinga goya wannan ayyukan na alkhairi neman rahama da gafaran Allah idan kai dace sai Allah ya karba kuma ya ma rahama wa mazaika Allah bi aziz amma kada ce dan ya yaudarar da kai akan cewa wai kai wata tsaya kake aikata wani aiki me kake yi me kake yi wanzan Allah da sun yi sallah a masallacin da ruwa iya jika su yayin sujjada goshinsa a cikin cikwalin ruwa a cikin masallacinsa manzan Allah har suka gama duniya da hidda sabansa kaf ba wanda ya shafi a wuta balantana ruwan gora irin wannan amma mu himu almajirai ne amma ruwan gora miki ta gashi Allah wallahi amma manzan Allah da hidda sabai kaf ba wanda ya shafi a wuta fiya wuta ba wanda ya sha babu walma ba wani abin da zai tace ruwan hakan na Allah zan yi zuba a rami haka ake yabowa sha haka suka rayu kuma ko fitila fitila wannan mai batar babu a ci balbal ba kalanzir ba gas a lokacin man gyada da mai irin na na bishiya shi ake sawa lagunin ya jika tsumman ya jika kunna a gasi hatta a ɗakin manzan Allah ɗakin da na sha irin wannan fitilaci an fahimta amma kai kana cikin fanka da AC har ma an ba wuta ka dinga tsaki wallahi wallahi ba wuta wallahi solar ma ta dauki wallahi kaza kaza kaza kaza amma a lokacin su haka ake sallar ga zafi ga ga duk wani abu more rayuwa babu sahabi ɗaya ne fa zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafar da Allah ya hore masa zai yi sallah da da hidima ta guda ɗaya ce tafar da zai sa yayi sallah da shi da matarsa guda ɗaya Allah ya hore musu amma yanzu abola ma sai ka dauki ma ka wanke kasa wallahi indai kana yawo za a ga tufa a bola ka daga ta kauje ka wanke ka saka yarka amma a lokacin sahabbai kaf ba wanda za a ce iya da jamfa da gari iri ɗaya a lokacin babu babu shi akwai lokacin da aka je wani yaƙi aka raba ganima to an samu irin saƙin nan haka kamar alawayu kamar abin da ake likafani da shi sai aka dan daddatsa wa sabon da suka je yaki to kowa wanda aka bashi ba zai ishe shi ba dan kyalle kyalle ne aka aka rarraba to abdullahi dan umar sai ce to ya hada wa baban sa nasa yace baba ga na an ka hada ba maki zai yi ma gwado in ka hada zai yi ma abin da zaka rilbe jikinka abdullahi dan umar ya hakure bi baban sa ya hada umar dan kadabi ya zo masallaci iya jawabi iya kutuba a watar waya sai ki ce alaikun bisan wa ɗa'a ku ji ku yi ɗa'a sai wani ce la sama wala ɗa'a ta wallahi ba za mu je ba za mu ɗa'a ba ya ce me faru sai ce da ni aka je yakin da kai kuma kai ka sako gwadon da ya kai na rabon mutum biyu mu kuma din rabon mutum da ya kama mu ina ka samu shugaba ne ba ka shugaban yanzu kun shiga uku wallahi zallahi allah wallahi kun shiga uku umar ɗan ka ɗabu alawayo har a ce shi ba za a ji abin da zai faɗa ba sahabi ya ce ba zai ji ba domin a ina ya samu ɗayan ya haɗa biyu amma yanzu shugabanni sun mai da geran ɗin gwamnati kamar na aljihunsu kamar kuɗin gadonsu kamar kuɗin da suka yi noma suka samu ke abin da suka ga dama za su wanda suka so su bashi wanda suka so su hana shi haka ake ta'ammali da baitul mali ba haka ake yi ba baitul mali malul umma ce kai amintacce ne a matsayinka na shugaba an zaɓe ka an ɗora ka amana duk abin da kai na son zuciya wallahi ba za ka share a gaban Allah ba in dai son zuciya shiga wallahi ba za ka yi ba wanda shine kaida Umar dan Kaddab ya ce Abdullahi dana yana nan sai ya ce eh ganiya baba ya ce eh masa bayani sai ya ce bawan Allah ka san da ni aka je yaki ne ce eh kware na ganka an raba an an bar rabo na sai ne bai babana ko kan na bashi ya ce a babanka ne zaka bashi to shine ya hada ya ce to yanzu ce bismillah ci gaba yanzu mu ji ka za mu hada haka fa suka rayuwa waɗannan mutane haka suka rayuwa haka suka rayuwa kuma wannan abin da suke nema da mu da su duk ɗaya ne aljanna muke nema ba su ma in ban da aljanna ba wani abin da suke nema a gun Allah wala aljanna suke nema mun wa ita muke nema akwai wani sahabi shi ma shi dan ya yaudare shi an e samo ganima kafin araba ya je ya samu wata abaya abaya ya dauka ba a sani ba sai Allah yawa manzan Allah wahayi wancan sahabin fa yaje ya inci ya dau wani abu ba sani ana yaki ana yaki sai wani yake ce ka ai ga wancan zai shahada sai manzan Allah ya ce a'a ra'aituhu fin nari fi burdatin galla Allah ya nuna miki shi ya shiga wuta sanadiyar wata abaya da ya dauka ya koye ya inci ba araba gani ba baka bar shi akan wannan sai ya zauna a wuta yayi bursuna in ya kone iya zunubin alkebba sannan za a iya fidda shi domin a yanzu ba saboda ka masu imani wallahi suna gujewa wannan hadarin wallahi ba abin sha'awa ba ne ba abin sha'awa ba ne amma a yanzu babu yaron ba tsofin kowa ɗan shekara tamanin ma ya rufe ido dole sai ya zo ya yi mulki a ƙasar bayan nauyin da ya iba ma bai yi ba sai ya ƙara wani umar ɗan kaɗab da aka soke shi fa zai mutu sukan da aka masa na ajali da aka ba aka ce yi wasiya musamman ya faɗi ya za a yi wajen kalifanci tun da alamu zai mutu sai ce shi a yanzu ba wanda yake ganin za su iya riƙe jagorancin nan face mutanen da manzan allah ya bar duniya iya masu aminta da su ya ce ina usman bin affan ina aliyu bin abi talib ina abdurrahman bin auf ina ɗalha bin ubaidillah ina zubair bin al-awwam ya lissafo mutane guda bakwai guda shida sai suka ce to ai ayi mara mana a sa abdullahi ɗanka a ciki ya zama na bakwai sai ya ce to dan dai kada a yi kankankan ko da ƙuri'a za a yi a yi uku uku na sa abdullahi amma ba dan yi ba ba dan yi ba ya ce in alheri ne ni na jawo masa tun da ɗana ne in shari ne ma wanda na iba ya ishe mu mutumin da jaki ya yi tuntuɓe daga hanyar maka zuwa iraki umar ɗan kaɗa yake kuka jaki ya yi tuntuɓe ya faɗi a hanya yake ce idan na je lahira allah ya tambaye ni a gwamnati na jaki ya faɗi me zan faɗa wa allah me zan cewa ga allah gani me zan faɗa wa allah idan na je lahira an ce a gwamnati na ina mulki jaki ya tuntuɓe ya faɗi an fahimci wannan yake ce in alkhairi ne ni umar na samu a wannan jagorancin to ba mamaki abdullahi kai ma zai shafe ka in kuma shari ne to karar karo mana wani nawa ma ya ishe mu amma kai baka cikin wanda za a yi wa mu baya baka ciki aka ittifaki aka samu aka zabe Usman bin Affan to haka ba suka rayu mutanen haka suka rayu ba kuma dukkan aljanna suke ne kuka suke yi in suna sallar dare ga Usman dan Affan an ce dab da ajalinsa gunda yake sallar dare har har shi abin nan ya mai kogunye saboda tsabar kukansa idan iya tsaye iya sallar dare kuka gunda yake wanwala ji da hawayensa har gun yake da yake da shi akwai lokacin da aka je aka binne wani mutumi da shi usman dan afani ya kama kuka ya kama kuka kuka na fitar hankali abokan sabai suka ce ma ya biki kai usman usman me yasa ka kuka sai ce wallahi inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni na ji ma'aikin Allah yana faɗa da bakin sai ce innal qabara huwa awwalu manazilul akhirah yace kun ga kabarin nan da aka binne bawon Allah nan manzon Allah da bakin sa yace shine farkon masauki a lahira an gane ko shine farkon masaukin lahira iza najaminhu fama ba'dahu aisar idan ka ci nasara ka ci jarabawa kabarin ka yi kyau to abin da ke bayan kabarin ya fi sauki amma ilan izalam yan jahmin fama ba'dahu ashad idan mutum ya yi rashin nasara kabarinsa bai mai kyau ba to abinda ke bayan kabarin kuma ya fi musiba ya ce ina zaunan mazan Allah yake faɗa wani ta yaya ba zan yi kuka ba ta yaya ba zan yi kuka ba iya cikin goman da aka musu albihar da aljanna fa ya ciki usman bin affan radiyallahu anhu bayan wannan ma ya taɓa yi wa musulunci ta kyauta da dukiyarsa mazan Allah ke cewa daga yau usman dan affan duk abin da kai wa Allah ba zai hana kai ga aljanna ba amma duk da kuka yake yi bai sanya goban za ta kasance ba wata ran umar ɗan kaɗa bai ke kuka yake cewa shi wallahi dama kafin ya balaga ya mutu ba dama ya mutu kafin a ɗora mai dokar da za a mai hisabi a kansa duk in ka bi tarihin su haka suka yi ba to amma yanzu ka samu damar dariya a duniya har da buga kafa bayan ga aiki na a gaban ka jajawur ga mutuwa baka san ta inda za ta zoma ba ka buɗe baki kana ihun ɗan siyasa ma wata za ta zoma mutuwar ta ce apc ko pdp kafin bakin yau rufu shi nan mala'ika ya zo in dan masifar kallon balle kana ihu arsenal ko manchester kafin karfe mala'ika ya zo ma ana irin wannan ko kayi ashar ko kayi zagi ko kana gulma ko kana cin naman wani ko ka bude batsa kana gani a wayarka duk ana yi ai mutuwa ta iya zama bagta shikenan kuma da wannan aikin Allah zai tace ka mu inda muke tafiya a cikin hadari ba hadarin ma ya kai ya kawo mai imani duk inda ka taga ka leƙa zunubi ne gashi nan banka sai wayar ka zunubi talbishin ɗin gidan ka zunubi majalisar ka zunubi motar ka kiɗa wane duk ko ina ga nan muna cikin tsakiyar sabon Allah gulma da hasada ga tabbarujanci duk inda ka leƙa ga mata ga tsiranci nan a waje duk fa irin wannan rayuwar ake ba duk irin wannan rayuwar muke ya kamata masu imani mu nutsu wallahi mu nutsu ita wannan duniya ba ta da tabbas ko kaɗan ba ta da tabbas mu dinga dagewa wajen neman gafaran Allah da rahamas mu takaita zunubai abinda za ka iya kangewa ka kange abinda za ka iya hannuwa ka hannu ka daina ɓata lokacinka akan wani aikin banza ka samu damar zama ka yi istighfari ka yi ta kuka kai kaɗai cikin dare kana kuka akan zunubanka kana kamun kafa Allah ya mara hama ya jikanka wannan shi ne abin da ya rage mana kawai amma muka sake muka bai duniyar nan amanna wallahi ba ta da tabbas za ta tashi da mu ba haka ake fata ba to to mu dage wajen neman rahamar Allah da jin kansa da gafararsa wanda in ba gafarar nan da rahama muka samu ba to babu shakka lahiran ba za ta yi mana kyau ba Allah ta'ala ya tsare yace allati biha husulul matlub wa zawalul marhu idan Allah ya ji kanka ya ma rahama shine zaka kai fatan ka mizani ka samu abin da kake so sannan kuma ka kaucewa abin da kake jin so afini idan ka ce Allah wa afini ka ba ni lafiya yine min al-mard al-isi wal ma'anawi Allah ka ba ni lafiya ta zahiri idan jinya kake kuma Allah ka ba ni lafiya ta ma'ana ma'ana ka raba ni da talauci ka raba ni da yaki ka raba ni da musiba ka ba ni nutsuwa da kwanciyar hankali ne ati ne ma'ana wikin amma duk karfinka da lafiyar kan kana fama ba talauci ba ka da lafiya yi ko ba ka bane wala duk karfin kan baka da kokon majinyaci ne kai Allah ko baka da lafiya ko kuma duk kudin ka din lafiyar ka garin ku ana yaki ana jefa jefan bindiga da bomina ka ga lafiya wannan shine saboda ka lafiyar hissi ce wa ma'anawi ko wata jinya tana damun ka roƙi Allah ya baka lafiya ko kuma a yau ce ta yau an fahimta an shiga cikin gargada gashin ana ta fama kullun farashi iya hauhawa to kai ka dinga roƙon Allah ta'ala ya kawo mana tanyo da agaji ya sassauta mana wannan halin da ake cikin wannan musibi shine ma'anar afiri alhisi wal ma'anawi alhisi maradul badal mali ce hisi kamar maradul badal rashin lafiya na gangar jiki wal ma'anawi mardul kalba kamar jinyoyin zuciya nasarullah salama min al'amraini duka muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu daga jinya ta zahiri da ta baɗi din ai afi ne min mardul qalbi wa mardul badan muna roƙon Allah ta'ala ya bamu lafiya daga jinyar gangar jiki da kuma jinya ta zuciya an fahimta wajibur ne ijbur ne ai ijbur naqsi Allah ka ɗora inda na gaza na kasa li'annar insan da'ima fi naqs domin ɗan adam a koda yau iya cikin gazawa da tawaya imma an yi tahawan bi waje ko dai yayi sakaci da wajibin da Allah ya ɗora masa wa imma an yaf'al muharraman ko kuma ya aikata na haramun da Allah ta'ala ya hana shi ɗayan biyu ne ko ka gaza wajen sauƙi wajibin da Allah ya ɗora ma ko ka yi sakaci ka wani abin da Allah ta'ala ya haramta ma kullum kana cikin wannan naƙasu to fa tas'alullah kana roƙon Allah ta'ala subhanahu wata'ala an yujbiruka an yujbiruka Allah ya dora ka kazalika al-insan naqis fi ilmihi haka na dan adam iya da rauni sosai iya da naƙasu a cikin iliminsa naqisun fi hibzihi halau dan adam nakashashe ne wajen hibzihi haddasa abin da zai kiyaye da'iman ya alamu shai sun mai yansa kullo lokaci bayan lokaci zai iya sanin abu sannan kuma ya manta shi fatasarullah an yi jibiruka fi kulli naqasin yuridu alayka kullun kana neman Allah ya daura ka dukkan wani naqasi dukkan wani tawaya da ka da gangaro akan ka ya miki da lokaci ne na fara gajiya fa a haka ne wannan eh to shi kenan sauran sha biyu sauran minti biyu a warzuku ne don gaci allah irzuku ne kamar arziki a yi rizikan madiyan kamar arziki wanda za a ganye fizikali hele madi kamar ka samu kudi ka yi gida ka sai mota ka tara waye diddai shi ne rizikan madiyan ya kunu bihi gada ya za albana da arziki madi ake samun jiki ya samu abinci ya ci wa rizqan ma'anawiyan da kuma arziki na ma'ana ya kunu bihi gaza alqan ka samu abin da zuciyarka za ta koshi da imani dan aka ce arziki ba kudi kai ake nufi ba an fahimta lafiya ma arziki ce ilimi ma arziki ne fahimta ma arziki ce wata hikima da Allah ya baka duk arziki ne ba wai kudi ne kadai arziki ba arziqul maddi allazi yakunu bihi gada albadal arziki na madda kamar kudin da ake dauka to shine ake gina gangar jiki da shi misal da'am wa sharab kamar ka samu damar cin abinci da abin sha wal libas wa sakan da tufafi da gun zama wal ma'anawi kal iman wal ain arziki na ma'ana kamar imani Allah ya ma imani ya ma arziki alaji kuma arzikin da yafi na kudi ma Allah ya ma imani ka dinga kaucewa haram to babu shakka Allah ya ma arziki wal ain ko Allah ya baka ilimi Allah ya ma arziki wal'amalu salih ko Allah ya baka ikon aikata aiki na kwarai to shi ma Allah ta'ala ya ma arziki wa gairi zalika mimma yanfa'ul insani fil akhirah da dukkan abin da zai iya amfani da kai a lahira Allah ya ma arziki al ghalib ala nas abin da yafi zama galib a gun mutane annal insani yaqulu hadhihi al kalma dan adam zai faɗi wannan kalmar wala yash'ur hina qawluha ba zai ji a jikinsa ba a lokacin da yake faɗarta annahu yas'alu Allah an-naw'ayn min rizqi shi iya neman Allah ya bashi nau'i biyun na arziki arziki na ma'ana da arziki kuma na zahiri arrizqul maddi albadani kana neman Allah ya baka arziki gashi nan na kudin da kadarar da abin da zaka gina jikinka da shi wa rizqul qalbi da kuma arziki na zuciya arruhi wanda zuciya take ginuwa da shi wallazi yambagi lana an nastahdira hadha almaani linaksab ajran wa fadla duk lokacin da kake cewa Allah ya ma arziki Allahumma arzuqni to ka dinga hararo wannan abun guda biyu arziki na madadin da kuma arziki na ma'ana din an fahimta duk wanda Allah ya baka daga ciki kuma Allah ya ma ya baka iko rike shi to Allah ta'ala ya soka da rahama da jinkai Allah ta'ala ya taimake mu za mu tsaya na insha Allah abinda na faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda na yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya da wannan rayuwar Allah ta'ala ka sa muna cikin wani bayan ka da zaka yi musu rahama da jin kai Allah ta'ala ka gafarta mana ka gafarta mahaifanmu ka ji kanmu ka samu cikin yan aljanna ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala ka mana rahama Allah ta'ala ka cire da mu da zuriyarmu dukkan bukatunmu na alkhairi muna miƙo su gare ka Allah ta'ala ka biya mana dukkan abin da muke neman tsari a gunsa Allah ta'ala ka tsare mu Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu da mana mai albarka ka zaɓa mana shugabanni masu alkhairi Allah ta'ala ka ji kanmu na'am tambaya ce a karanta mu ji abin nan wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am idda to idda saki mijinta baya tare da ita na tsawon wata biyu to wata haduwa ta mu'amala ta aure ba eh ya shigo ciki saboda haka za ta yi gidda idan kuma za ta yi gidda misali a gidansa ne to me haƙƙin da yake ciki a kanta eh dan dai wata biyu tsakanin miji da mata za ta masa idda sosai kuwa za ta yi idda kuma a musulunci za ta yi idda a gidansa ne in musuluncin ake bi tsantsa kuma dukkan wata ɗawainiya ta rayuwar ta zai mata abincinta kuma ta ga dama ma bata ce ba za ta girka ba ya je take away zai kawo mata a sosai kuwa mai rai da lafiya Allah kuwa da omo na wanki da sabulun wanka sosai komai sai yi mata amma ba shi ba zuwa gunta ba zai ga ɗakinta ba haka ake so har sai ta gama idda ta kaf iya mata wannan hidimar don ta kammala jininta na uku sannan kuma sai ta sai cito shi kenan yanzu duk haƙƙinki ya sauka da kaina za ki yi zuwa gidanku ki ɗaura aure kuma shi kenan a inda komai ai dama abin da ya sa ake so ta yi idda a gidansa idan ai komai ne ya yi he ta yi wankanta ta yi ɗauri mai kyau allah ta yi fulawa mai kyau ta zo ta zauna kuma ya kama da daci ina ai dama ke ce kaza kaza kaza dama haka ake so a yi wani ita na cikin hikima mace ta yi idda a gidanta haka ne hikimar amma an ta yi nesa kai nesa dama kana shan wahala ya kai kuma ba ha ganinta ya ka dodojin gina wala na haƙura amma tana gidanka tana wanka tana tsabta tana kaza in ka zo ka ce idan imam malik ma ya ce ko tana cikin ɗaki ka shiga yake na kuka mai da ita an fahimta to wannan shine dole za ta masa idda kuma in dai a gidan za ta yi duk ɗawainiyar ta ya ɗauka aka musulunci ya ci kai ko ta zo gidansu ma duk ɗawainiyar ta har ta gama idda tana matsayin matarsa ne tunda ba wanda zai mata magana aure ta gama idda to wannan zaman da za ta yi na idda a wuyansa yake komai su ya yi mata ko da ma ba ta gizo tana gidansu wani shi ne abin da shirya ta ce insha Allah wallahu a'lam
rashin yin aski da yankan farce na
to a kullum al'umma ba sa iya gane wajibi da mustahabbi daga an ce manzon Allah ya umarta a yi ko sunnasa ce a yi his kasa ba shi gida wajibi ne a a mustahabbi ne a sunna ne ba sa gane wannan a galabiya wannan rashin yankan farce da rashin aski a kwanaki tara nan ga wanda zai layya ba wajibi ba ne yanzu ma na faɗa yi amma lada ne ake nema wanda bai yin ba ya fi kai wanda kai lada alayyarsa an fahimci maganar amma kai da kayin ba zunubi ka samu ba duk wanda ya yi askinsa ko ya yankan farce a cikin kwanaki tara nan kuma zai laye ba zunubi ya yi ba sai dai wata lada ce da ake samu ya yi asararsa wanda ya kame bai ba ya fi shi cikakken lada kuma ya fi shi raya suna ya fi shi koyi da manzan Allah cikin wannan kwanakin wannan shine abin da ke karshen nan insha Allah wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum